بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya da jinjina sun tabbatar ma Allah madaukakin sarki wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya tara mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin littafin Allah mai girma muna addu'a ta alkhairi wa'inda suke sanadiyar hada wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuranmu yake mun yi bayani a jiya insha Allah cewa wannan shine karatu na ƙarshe da za mu yi sai wata shekara idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda a gurguje muna cikin suratul qaha mun kwana a aya ta 65 bayan da uku afwan bayanin annabi Musa da shi da fir'auna ga Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi Musa zuwa fir'auna da shi da annabi harun har annabi musa ya zo gun a fir'auna da hujjoji wadihat bayyanannu ya karantar da shi tauhidi tsantsarsa amma fir'auna ya yi jayayya game da abinda wacan annabi musa ya zo masa da shi ya nuna cewa wannan abin sihiri ne sai ya sanya aka tara masa masu sihirin gaba ɗaya na garin misira to yanzu za a yi ta ta kare in ma musa in ma fir'auna wake da gaskiya wake akan aƙida ta gari waye yake akan addini tsayayye wannan shine karatun da za mu yi to ga 'yan sihiri sun zo da sihirinsu jiya mun karanta ayat da Allah ce fatana zau amrahum bainahum wa asarun najwa suka yi jayiya a tsakaninsu suka koma suka yi najwa suka yi tattauna a tsakanin su boye akan abin da mutane ba su ji labarin suke bayarwa ba to amma Allah subhanahu wata'ala mai ji ne kuma mai gani ne sannan alimun kuma mai ilimi ne akan duk abin da yake faruwa sai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin abin da wa'annan mutane suka tattauna sai Allah yake cewa suka tattauna a ɓoye wanda ba mai iliminsa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce, ƙalu sai suka ce su wa'innan bokayen da ‘yan sihiri, in hazani ayyaqsudani Musa wa Harun suka ce kun ga wayannan mutanen guda biyu annabi Musa da Haruna la sahirani watan bokaye ne ɗan sihiri ne maluman tsibbo ne mi suke bukata yuridani an yukhrijakum min ardikum ba abin da suke bukata sun zo da wannan ne domin su fitar da ku cikin garinku na misira bayan sun fitar da ku wa ya zahaba bi tariqatikumul mufla sannan kuma su je da hanyar ku wato su je da abubuwan da ku kasance kuna shirkawa kun kasance manya manyan masu kuɗi manya manyan masu mulki duka naku ne to ha idan suka ci galaba a kanku yanzu duk wasu abubuwa za su koma gare su Musa da Harun da wanda suka bisa shi kuma baya bukatan mulkin sai ya juye sai Allah subhanahu wataala ya ce fa suna tattaunawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yake ba mu labari Allah ce fa'ajmi'u kai da kun sun ma'atu soffa sai suka ce ma junansu ku tattara makincinku ku da kuka iya dukkanin gabaɗinsa ku tattara sa sannan sun ma'atu soffa ku zo a safu-safu ku zo ku tsaya wa musa da shi da haruna daman gashi jama'a ta taru sannan kuma rana ce rana ta idi ranar sallah su ce yadda fir'auna ya bukata a zo a haɗu a tara jama'a a yi dalla-dalla kowa ya gane gaskiya to fir'auna ya kawo targishinsa ga 'yan sihiri kuma ga annabi musa da haruna 'yan sihirin da kansu suke cewa ku je ku tattara wa'annan makircin sannan kuma ku yi safu watan gaban annabi musa da haruna sai suka ce waƙad aflaha al-yawma man ista'ala hakikan duk wanda ya samu galaba a cikin wayannan fariqan a cikin wannan jama'a guda biyu to hakikan ya samu babban rabo in Musa ya zo da galaba to hakikan abin da yake bukata ya samu idan ku da kuka ci galaba akan Musa to Misra za ta zauna ta wuce mu ci karamu babu baka sai Allah ya ce qalu annabi Musa da shi da Haruna suna tsaye ga 'yan sihiri gaban Fir'auna sai suka ce ma annabi Musa qalu Allah ya ce sai suka ce suwa 'yan sihirin ya Musa ya kai annabi Musa imma an tulqiya kana da zafi kana da shuwakin abu guda biyu imma ka fara jeha wannan surkullan naka wa imma an nakuna awwalu man alqa ko kuma mu zamanto mu ne wanda zamu fara jifar wannan abubuwan mun baka dama mun baka zabi ga fili ga mai doki saura mi saura sakuwa in ma ka jefa wannan abubuwan da ka zo da shi in ma mu kuma mu fara jefa namu sai Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa umarnin ya ce musu mi qala bal alqu fa Musa ya ce musu, "Kala bal alku, ku je ku fara jefawa, tun daga su sun zo da abubuwansu na sihiri na tsari, to ku ku rige ni jefawa." sai Allah subhanahu wataala ce sai suka jeha wannan abin fa idza hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai ga abin da suka jefa na yabonsu da kuma sanduna gashi ya koma amnin Musa kamar yana ganin wannan abin ya zamanto kamar macijiya ce tas'a tana gudu tana motsi yanzu ga 'yan sihiri ga jama'ar fir'auna ga fir'auna kan kujerar mulki yana zaune ga annabin Allah Allah ya kare su da kariyarsa yana tsaye ga 'yan sihiri suna kallo dama a can sun tambaye fir'auna cewa idan muka yi galaba a kan annabi musa ni za ka ba mu ya ce za mu sanya kuma kusantana zalika ku kusa kusa gare ni to suna neman wannan abin sai annabi Musa ce to ku jehuwa sai suka jeha wannan abin suna jehuwa yagonsu da sandunansu nan take suka yi suka yi surkullan da a idanun mutane wa'annan sandunar da wannan kuma yagon watan sun zama kamar macijai ne suna gobi suna gudu sai annabi Musa ya ji tsoron wani abu ya faru akan mutane su ce addini na gaskiya ne wanda Fir'auna yake kansa sai Allah ya ce فأوجس في نفسه خيفة موسى أي فأوجس موسى في نفسه خيفة sai ga annabi Musa ya wani tsoro watan tsoron da yake ji ba yana yana tsoron bane za a kasa shi yana tabbacin cewa Allah subhanahu wataala zai kare sa wallahi duk wanda ya rike Allah duk wanda ya rike Allah ka sanya Allah a gaba gare ka to Allah subhanahu wataala zai zamanto mai baka kariya a cikin lamuranka ya tabbata a hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ka zamanto a cikin kame da Allah a cikin lamuranka a gaba cikin lamuranka sai Allah subhanahu wataala ya zama kira tuna ka a kodi yaushe ka tuna Allah lokacin da kake cikin tsanani lokacin da kake cikin lokacin da kake cikin wahala kake cikin jin daɗi lokacin da ni'ima take tare da kai to ka tuna Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya tuna ka lokacin da kake cikin tsanani duk wanda yake tuna Allah subhanahu wata'ala a lokacin da wata musiba a lokacin da yake cikin jin dadi yake cikin kwanciyar hankali to a lokacin da ya shiga cikin wata damuwa Allah subhanahu wata'ala zai zai masa jagora to ga annabi Musa dama a baya yana tuna Allah subhanahu wata'ala to sai Musa ya sa tsoron watan abinda zai kai kawo na jama'arsa da kuma mutanen Fir'auna su gane cewa wannan shine gaskiya sai Allah ya ce masa na'am sai ga mala'ikan Allah subhanahu wataala ya zo da sako aka ce mu annabi Musa watan jin tsoron da Musa yayi yayi shi ne a cikin zuciya ya boye wannan tsoron sai annabi Allah subhanahu wataala ya ce ulna sai muka ce gawa ga annabi Musa la takhaf Allah umarni ne na yake bashi fi'ili amari ne karka ji tsoro ya kai Musa Musa karka ji tsoro ka duk abinda ɗan sihiri fir'auna suke yi su baka mamaki kar su tada maka da hankali kada jijiyoyin watan jijiyar wayar ka ta tashi saboda tashin hankali Allah ce la takhaf karka ji tsoro innaka antal a'ala innaka antal a'ala sai Allah ya ka tauhidi sai ce innaka lalle kai Musa nan antal a'ala kai ne maɗaukaki kai za ka ci galaba kai ke da galaba idan kan Allah ma'aka kamar alaika idan Allah yana tare da kai to kar ka ji tsoron duk wanda ka rasa a rayuwar duniya ka rike Allah subhanahu wataala ga dai Musa ya rike Allah madaukakin sarki kuma gashi Allah subhanahu wataala yana bashi nasarar cewa lalle shine ke da nasara sai Allah ya ce masa wa alqi ma fi yaminika kal na Musa ga yadda za a yi wa alƙi ma fi yaminika ka jefa abin da yake cikin da hannunka na dama ma'anar sandarka tun yana da sandacin Allah subhanahu wataala ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya to wannan sandar sai Allah ya ce Musa jefa ta sai dai Musa ya jefa ta yana jefa ta sai ta kuma macijiya sai Allah ya ce to ga abin da zai biyo baya talqafu ma sana'u ai da aka ce laqafa laqafa fi'ili ne madi ma'anarsa shine wato cinye abu da gaggawa za ta cinye wa'annan abubuwan da gaggawa Allah ya ce talqafu ma sana'u za ta cinye duk abin da suka surkalla suka kulla inna ma sana'u kai da sahir hakikan wa'annan surkulle ne na malaman sihiri surkulle ne na 'yan sihiri surkulle ne wanda suke bukatar su juya hankalin mutane to Allah ce wala yuflihu sahiru haythu ata har abada din sihiri baya galaba akan gaskiya wallahi ya tabbata a zamanin salafus salih wani bawo a wani dan sihiri ya tara jama'a yana wasa da hankali su sai a jama'ar a yadda yake nuna musu yana shiga ta bakin rakumi ne ya fita ta duburarsa to mutumin sai ya zo da tauhidi mutum ne ba wa salafus salih akwai aqida ya zo ya ce wannan bawo wannan mutum zai fatar da bayan Allah akan hanya ta gaskiya nan take sai yayi sai karanta ayatul kursi ko da aka jima sai gane cewa kamar kawai yayi surkulle ne mutanen su suna dibin ta baki yake shiga sai ya fita ta dubura wannan eh raqumin ashe kawai ta kasa yake hita kuma ya hito ta bayan sai aka gane gaskiya to gashi Allah subhanahu wataala sai ya ce wa annabi Musa to ka jefa wannan abin naka wannan sandar taka kana jefawa za ta canye duk abin da suka jefa sannan kuma ka sani wa'annan abin da suka yi kawai sihiri ne innama sana'u kaidu sahir wala kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata har abada dan sihiri baya cin galaba duk inda ya jiko sai Allah ya ce fa'ulqiya yake ba mu labari ga annabi Musa ga Fir'aun an tara jama'a dama ranar sallah ce jama'a ta cika garin yanzu sun jewa annabi Musa ya jefa yana jefawa sai tattanye duk abin da suka jajjefa su su gane cewa lalle wannan abin ko gaskiya ne don wannan ba sihiri ne bane ya tabbata a cikin ibnu kasir cewa maluman fir'auna sun kai dubu bakwai a wata ruwaya ta ibnu abbas ya ce saba'in ko suka ce dubu goma sha biyu amma kaulin da ibnu abbas ya kawo ya ce su saba'in ne to da musa ya jefa wannan sandar tashi da tattanye wa'annan abubuwan gaba ɗaya macizan da ake gani kamar macizai ne sai Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya musu jin tsoronsa a cikin zuciyoyi su wa'annan bokayen suka ce kun ga wannan abin da Musa yayi to wallahi ba sihiri bane ya za a yi mu duka manya-manyan bokayen da ake ji a Misira kowa da kansa ya hito kuma wannan abin ya faru shi kadaya ya je wa sandarsa duk taron mu a ce yayi galaba akan mu wallahi ba sihiri bane hakika wannan abin gaskiya ne sai Allah ce fa'ulƙiyar saharatu sun taga sai ga maluman duba bokaye suna faɗa suna ba Allah sajada sun ɗora goshi da ƙasa ƙalu gaban fir'auna suka ce inna suka ce amanna bi rabbi musa wa harun kai fir'auna lalle mun imani da annabi musa da allan haruna da annabi musa lalle shine allan da ya cancanta abautawa
قال آمنتم له
fir'auna yana zaune ya ga abin da ya faru sai ya ce wa malaman bokayen da ya tara amantum yanzu ku za ku yi imani za ku bada gaskiya da alai musa za ku yarda da wannan musan ku bisa kai tsaye kawai dan ya kawo wani abu qabla an azana lakum tun gabanin bai muku umarni ba ban ce ku bi ba tabbas innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ba shakka musan shi ne malaminku damun babban bokanku shi ne koya muku tsahin damun ku ba kuma iya ba shi ne bokan babba ne ku ba kuma iya ba kunga yana jayayya da ya kira ya yarda da su malumman shi ne amma yanzu da alai musa ya zo da abin da ya bata nasu sai ce innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr a wata aya yace inna hadha la makrun makartumuhu fil madina wannan shiri dama kun je kun shirya shi ne can ku da musa cikin gari don ku fi damu da cikin gari sai ce to inna wula kabiru kuma lalli allamukum sihir lalle musa shine oganku shine oga shine darakta kin da ya koya muku sihir shine malamin ku ba da kuyi ma da musa ba ni kuma ni ne ogan ko sai ce la uqatti anna aydiyakum wallahi sai na yayyanke hannuwanku wa arjulukum da kuma tinanuwanku min khilafin sabani zan yanke zai yanke tsahor dama da hannun hauni hannun hauni eh afwan ya yanke wannan hannun na hauni sai ya yanke kahon dama ya aka yanke hannun dama a yanke hannun hauni a yanke kahon dama min khilafin kenan ibn abbas ya ce shine farko wanda ya fara yi wannan aiki a wannan ta'addanci a duniya ayi hukunci ta a yanke wani bangare a bar wani bangare sai ce to wannan hukuncin zai muku shi bayan wannan sai ce wala usalli bannaku duka ga aji kukuwanku sai na sarka yahe ku fi juzu'in nakal a cikin kututturen dabiro ina ne kututturen dabiro in sanya ku ku mutu gaba daya mu huta sai ya ce wala ta'alamun a wannan lokacin da ne wannan azaba za ku gane ku maluku bokaye ba da anai musa yake ba yana magana da malumansa ne shi masa tawaye yanzu ya gane sun gane gaskiya amma da Allah subhanahu wataala ya sa musu bai gane ba shi yasa a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din imana yufahimuhu wanda Allah yake nuni da alkhairi sai Allah ya gane da shi addininsa to ga su sun gane sai ne fir'auna ya ce to wallahi zan kace muku hannuwanku da kuma cinanuwa min khilafin in na kace hannun dama yanke kahor hauni ko kuma yanke hannun hauni yanke da ya kahor dama sannan kuma zan sarkafe ku a cikin gari akan kututturan dabino har ma ku mutu sai ya ce a lokacin da ya muku wannan azabar wala ta'lamunna a hina izin a wannan yayin wannan lokacin za ku gane tsakanin ni da Allah Musa waye fi wani irin waye fi wani azaba za ku gane da ni da annabi Allah Allah Musa da kuma Allah da kuka imani da shi wane ne yafi wani iya azaba ayyuna ashaddu azaban wa abqa wane ne yafi azaba mafi manzuwa mafi dawwama wane ne yafi azabta da dan adam sai Allah ya ce قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات mm, والذي فطرنا mm.
فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا bayan fir'auna ya yi musu alkawalin azaba kuma ya ce za su gane tsakanin shi da kuma watan allah musa wane ne ya fi iya azaba shi ne ko allah musa budar bakin wa'annan bokaye sai suka ce kalu sai suka ce lannuktirka harfu na faice wa jazm suka ce har abada ba za mu fifita ka ba ba za mu bi son zuciyarka ba ba za mu girmama ka fir'auna alama ja'ana min albayyinati akan abin da ya zo na bayyinoni hujja ga ta na karara kowa ya kiran kowa ya gane abin da ake ni wannan gaskiyar da ta zo fir'auna wallahi ba za mu bi son rai ba mu fifita ka akan wannan gaskiyar wallazi fatarna da kuma wanda shine ya kaga halitta mutum ba mu shine ya samu mu kaga yanzu annabi Musa har ya huta ma da da'awar an samu cikin boka ya Fir'auna sallam Fir'auna wa aski sai suka ce to tun haka ne faqdi ma anta qadi Fir'auna ka je ka yi hukunci duk za ka yi hukunci ka aikata duk abin da kake bukata amma kuma ka sani inna ma taqdi hadhihi alhayatud dunya ka sani ho nan dai kake da damar ka yi hukunci nan duniya lahira ta Allah ce wallahi nan kake da damar kai hukunci kaga sun kuma suna masa wa'azi anan za ka yi hukunci amma a lahira wallahi baka da ta cewa Allah ya samu dace sai ce faqdi ma anta qadi in suka ce inna ma taqdi hadhihi alhayati dunya ka sani kana hukunci ne a nan rayuwar duniya kana da damar ka je ka aikata duk abin da kake bukata kana iya ka kashe mu kana iya kai yadda kake bukata amma ka sani a nan ne duniya sai Allah ya ce إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر mm, والله خير وأبقى bayan malum- maluman duban sun ce ma fir'auna hakikan mu ba za mu yi tawaye ga Allah da ya halicce mu ba sai suka shirka ce masa inna lalle mu amanna bi rabbina mun yi imani da ubangijinmu wanda ke shine mahalicce mu tun ba mu ya ha- ya halicce mu muka zo duniyar ya yi shifida mana duniyar gata nan don jin daɗin mu ya yi mana kunne da hanci da komi don jin daɗin rayuwa to wannan ubangijin mukan mun yi imani da shi sannan kuma muna muna kaunar Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuranmu da muka yi a baya sannan suka ce wa ma akrahtana alaihi min sihir da abin abinda ma ka tilasta mu na yin sihiri da shi suka ce wallahu khairun wa abqa Allah subhanahu wataala shine fiyayye wanda idan ka bisa to zaka samu dacewa a ina alkiyama sannan kuma wato shine mafi wanzuwa azabarsa idan baka bisa ba to azabarsa tafi kowace azaba arab murhi aya biyu na karshe sai Allah ya ce إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا sai suka suka wace ma fir'auna innahu man ya'ti rabbahu mujriman yadda lamari yake duk wanda ya kuskure ya je ma ubangijinsa yana kafiri to fa inna lahu jahannam ya sani ho jahannama ta tabbata gare sa idan ka mutu ba akan aqida ba to Allah subhanahu wataala da mu alahira gida guda biyu ne aljanna ta mutanen kirki da kuma jahannama ta mutanen banza idan baka aikata aikin kirki ba to Allah subhanahu wataala ya hore jahannama dan ire-ire wa'annan idan ka aikata aikin kirki to akwai aljanna ta mutanen kirki Allah ya samu a ciki suka ce fa inna lahu nara jahannam hakikan yana da wutar jahannama a ina alkiyama Allah zai sanya sa a cikin ta sannan kuma la yamutu fiha wa la yahya a cikin wutar ba a kyakkyawar rayuwa a ciki ba a jin daɗi sannan kuma wala yahya kuma ba a rayuwa ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan jahannama duk a duk a cikin segon ake canza masa fata so 77 yana konewa ana maida shi yana konewa ana maida shi to ba ba kikkiawar rayuwa a ciki sannan kuma wala yahya watan eh, la yamutu fiha ba mutuwa kace ka mutu aka ce wanda malam shi yace wanda ya mutu ya mi ya huta to a can a jahannama ba a mutuwa sannan kuma babu kikkiawar rayuwa sai suka ci gaba cewa ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات na'am فأولئك لهم الدرجات العلا
sai suka ce sannan kuma duk wanda ya zo ma Allah subhanahu wata'ala yana mai imani yana mai ban gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ya bi dokokin Allah subhanahu wata'ala ya san menene sila zawashi a duniya ya bi tafarki madaidaici ya mutu akan wannan abin to fa inna lahu fa ulaika lahum darajatul ula haqiqan wa'annan mutanen suna da darajatul ula ita ce aljanna Allah ya sa mu aljanna sai Allah ya ce jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalika jazaa'u man tazakka sakamakon wanda ya tsarkake aikinsa yayi ibada ya tsarkaka daga kafirci shine aljanna Allah ta ba mu aljanna da rahmarka ya Allah muna tawassali da wannan ayyuka da muke a cikin wani wata mai tarin albarka Allah ka sanya aljanna ce makomar mu ɗayan uwa masu daraja a jiya mun yi bayanin cewa in Allah ya yarda yau za mu rufe wannan tafsiri to kuma da yarda Allah subhanahu wataala mun samu ziyara kuma baki ta manya shugabin ne mai martaba afwa mai martaba gwamna Allah ya ja zamane su da kuma a shek malam Bukhari shugaba da su malam Shehu da sauran yan uwa sun samu halartuwa a wannan wuri mai tarin albarka Allah ya sanya mu rayuwarsu da tamu albarka Allah ya sanya mu dace Allah subhanahu wataala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon gushe mata ya zama da wannan ƙasa ta mu lafiya ya sauka muna damana mai albarka ya gafarta mana kurakuranmu ya sanya aljanna ce makomar mu ya Allah muna tawassuli da wannan ayyuka Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka sanya muna cikin wanda za a intar a cikin wannan wata mai tarin albarka Allah ka gafarta mana da mu da mahaifan mu baki daya fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله فلله abin farin ciki ne yawan kananan suna tsaye da suka yi ga kudin alfahari mai girma domin wanda ya yi alfahari mai girma to allah ya yi mai kuka kawar ta take shi allah ya yi mutu shi da yaki musamman musamman gaba alfahari duka musamman allah ya fi da adadin da allah alfahari da wata ya yi tsaye mana wani da shi na aikata ko kuma na gwamnati tana magana gabatar da waɗannan shiyan sanansu lalle siyara ta da girma mun kawo domin al'umma na wannan hukun wata na wannan shi ne girma wanda muka ba Allah subhanahu wa ta'ala da wanda ke girma da tsaye Allah to lalle ya yi girma ko yake ne wanda da hadisi wannan ba ba salamu ala da sababa wanda aka yi shi ne a tashi da su kuma ya ko wanda ya haɗa ya alƙur'ani kai wanda aka yi farka ya ba da sarki eh saboda kalmar alƙur'ani cikin kai kuma Allah ubangiji sarkin sarauta shi tsari mun shi akwai yara matasa irin shi waɗanda suke suna tsaye suna tarawar Qur'ani kuma Allah shi ƙara musu jagoranci wannan akwai ne wa ne kuma wanda shi ne game da tafsirin ya Qur'ani wanda ya gani a karkace muna rayuwa na shirin da ya ga yaran suna fasar al-Qur'ani tafsir kai bayan ba wani alfahari ko ba kama shirya suna gabatar wadannan musamman mutum da ake gabo da yawa kuma ba a jaha haƙƙi da tara Allah ba zai yi sarki da wata shugo sakamakon ba da yin akwai wannan kuma mana akwai shugabanni wanda da suke yi suna kula da shanin ilimi na na shafa ba ba a yi da malamu kamar da ta fi shugaban da kan ilimi na kwalifiyar da na shugabanni da kuma da ake cimma wakili na jama'a umma da tsara da ranar da kuma da asma da kuma wanda suke fito na gwada da tsaro na jama'a a cikin jama'a da wata kwalaya sun dai ganin mana da tsaya da suke tsaye suna da addini kuma Allah ya fara fara fara da wannan aiki da ake yi da sai wannan ba wani dogon bayani da zamu ba wadanda an shawo ne Allah na kuma yake da nan da ya yi alamu yadda kuma da sunan da Allah Al-Qur'ani na kuma cikin makarantar ne na makarantar boko suna da kuma kai ne da ba a tsammani kuma Allah shi ne ya kula shi akwai wannan al'amari shi ne ya fi gaban da kuke ci mata da ta ce da wasu da ne da ta abubuwan da ake yi a samu duniya ta kamar eh samu kuki kamar misali da abubuwa ba da shugaba na matasa zai bayani akan wannan wa'adin da aka gabata su da bayan ashirin da yau ana siriyar alƙur'ani za a shiga yawan mai da suke da a cikin wajen wajen masallatai bayan ya ga bayan shugaba na jiha ta fannin ana sanar da ta wasu suna mana da shi da yi ga bayan shi ma na biyar yadda nan ba a wani jiha shi bayan da ya yi ana da mama da su su ne a ba a sha Allah wanda shi ne ran abin da za mu cewa a takaici akwai yadda mutane da ya fara ta ce tun shi wani abu ba da shi da sauransu da limamin wadanda zai suna hana wanda zai ba sai yi wani wani a kan suwa yana tsammanin gwamna zai kula ya san kuma shi na tsamana wadda ana limamai na masu tsamana juma'a kuma abubuwa da suka yi marabbai ne na aiki wadanda shi na neman shawara sun shi na ba su shawara a kadar da muke so ana shi kan fara a kan waɗannan abubuwa yanzu shugaba na matasa sai ka zaɓo da mana na bayanin a kai bisa kai ga wasu wata mai albarka da kuma hannun da kira da wata.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد إن شاء الله من أقول مع الله سبحانه وتعالى ليقدرتي muka mahalarto a cikin wannan masallaci mai albarka tare da al'umma masu albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya haɗa huskokinmu daidai wannan lokaci ya haɗa ya huskokinmu gobe alƙiyama insha Allah kamar yadda malaminmu babanmu ya yi bayani akan cewa zan tasowa in ce wani abu a matsayina na wa'anda an ka azama wani yauni wanda kuma wannan yauni bi izinin lahi ta'ala muna nan muna ta ɗan ƙoƙari a kansa na farko dai muna godiya da allah maɗaukakin sarki da ya yarda ya amince kuma ya sanya waɗanda suke malamanmu shugabanmu shugabannin da mu suka rige suka amince muna ta cewa abinda muke niyya a kansa na wannan karatu suka amince mana cewa suka ƙara ba mu goyon baya mu ci gaba da wannan al'amari mu yi murna bayan mun gode bisa ga wannan da sauran ‘yan uwa da dama waɗanda suke tallafa muna a cikin kenan gudanar da waɗanda ayyuka na musulunci ayyuka suna gudana sannan kuma hannu muna ƙara jinjina ma ‘yan uwanmu matasa waɗanda kowane lokaci duk inda za mu hita a nan cikin gari ko a daji wajen gabatar da isar da sako na Allah maɗaukakin sarki suna ba mu ƙarfin gwiwa a kan wannan. to insha Allah dama shi wannan tafiya ta matasa abin da ke nan za mu kara kuma mutane bayani a kai saboda daga cikin yan uwa ko waɗanda suke baki ne ba su fahimci yadda lamarin tafiya yake tafiya na matasa dama al'amari ne wanda an rage a asasa shi ne karkashin ke na malaman namu manya to sai zama ko cewa muna gudanar da tsare-tsare wayanda mu ne ga gudanar da su mu matasa da cewa kenan akwai wani lokaci musamman a cikin wannan masallaci akwai kenan ini guda biyu ko mu ce dare guda biyu wanda yan uwa suke haɗuwa nan ga ana gabatar da kenan harka ta littafi na Allah maɗaukakin sarki musamman ranar alhamis da kuma ranar lalabi idan dukkan waɗanda suke son a daga gina haka ta littafi Allah tare da su ina hanya tana buɗe a rika zauwa a cikin wannan wuri domin a gabatar da wannan karance-karance sannan kuma akwai karatu da har yanzu ne na halka ne wanda muke gabatar suwa musamman kenan a makarantar da mala awal ma'az musamman ranar juma'a da kuma a ranar laraba idan shi ma hanya ce wadda tana buɗe da dukkanin wani matashi ko kuma wani suna gyarata wadanda suna bukata irin wannan karance-karance da ake gabatar suwa idan ta halika harata da wannan wuri sannan kuma muna da tafiya wadda ya zama to cewa lokaci duk wata muna hita musamman gidan likita domin mu yi gyara wadanda suke marasa lafiya ne a yi musu kuma addu'a ta cewa Allah mu dokin sarki ya ba su lafiya da kuma yadda suke malamanmu ne da kuma shugabanni ne na gari duk muna zuwa lokaci zuwa lokaci muna kai musu wayannan ziyarce-ziyarce sannan kuma da yan uwa malami ke da wayanda ya zama cewa mahaifin su so su duka muna da hanyoyi wayanda muna tallafa musu ba tare ke nan da wani mace ba da abin da ya kuma da wannan kasancewa lokaci yana tafiya yana ababe da dama muke aikata wanda kuma yan uwa ya kamata a ce a rika fawa yana ayyuka wajen baya tare kuma da sarrafawa domin abin ya rika tafiya yadda yake insha Allah muna godiya da yan uwa gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi Masha Allah. Eh, alhamdulillahi wa rahmatullahi. Eh, kuma dai da kun kai ya mata ba, har da ya ake yi, karatu wannan har da wannan mata ka kirro da eh, azumi na baki, kamar yadda sarki ya yi alfahari da wannan Allah ta shiga mata sa guda a bayan su da wannan da da bayani. Wannan shi ne ya kuma Allah ta yi maka su wannan da ya. Yanzu sai shugaban babanmu ma da shi ma ba shi ne biyar shi bayani da take da wanda ta yi da ta ta sunna da kuma abubuwa da da an aka yi da ci gaba da asarawa Allah shi ya koyar da shi a cikin wannan tafiya Allah shi duk da addinin musulunci da musulmi gaba daya kadan ba ba mana bayani shi ma insha Allah ai da mali ya zauna can ni kura yana kai ku ya zauna ya ko ga wurin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، الحمد لله رب العالمين اللهم اكبر الدنيا وعلى ربك بسنتك ويغفر لنا ذنوبنا نرجو فقد لنا جابورا يشفنا كالس وعلى مسلم لك سبحانه وتعالى ويغفر لنا ذنوبنا har da kuma da ya nuna sanar da rayuwa an tsari an ruga wato da kuma ya yi ciki matasa su ne duk da ya yi musu ciki sai ka wuce Allah shi kare mu da ku matasa salama Allah ya kare mu da imanin da kuma kare mu da kariya idan aka ruba ya ciki ne ga matasa su ne da ya yi Allah su ya hankali su kuda abu da ya fi Allah sai ka wasu matasa sai ka ga matasa shi ne da shi da sai ka ga mutum mutum da aikata laifi ya zama ya zama zuzubin na rashin hankali Allah ya shirya da musu da samun masu zuzubin Allah ya shirya da musu Allah ya jawo da musu jawo da hankali sannan da yake ba da kuma shi da ba abin da yake so in ce shi ne ba da sa hankali ba da ainihin wajen da abin da shi ya zama da ya a rikin mulku ƙasa ta zama da lafiya da zama da lafiya in ba da zama ya ba da lafiya saboda ainihin in ba mu zama lafiya to ba mu da kasuwa mu da kasa in ba mu zama lafiya ba a da rasa shi aya in ba mu zama lafiya ba a da kuma wasu aya in ba mu zama lafiya ba a zama da kasa Allah ya kare mu da yayin da take cikin kasa Allah ya kare mu da yayin da take cikin kasa sannan kuma yana zama da shi da mu Allah da muhalli Allah da bayan da yake cikin kasa wannan da ba ya Allah ya suka da su bayyana da ta wadanda
an kana da hali wanda
cikin samari ne dattijawa ne mata ne maza ne wanda za su taru wanda za su bi hanyar addini yau sai in ce kuma wani farin ciki ne tunda nan da wannan abokin namu zai yi halin cikin gidan sarki lalle sarki ya kamu ya kwatanta mu akwai samari wanda za su yi shi da alƙali da ta mishi yana cikin tafiya a kai kai so muna tare da su yau alhamdulillah ga shi mun shi mun gani ga shi abinda wa'annan samari suke yi kenan ku da sauran samari ana tsammani na nan ya kwanta mu nan gidan ku ne nan wurin da za ku ɗaukar ilimi ilimi na addini bayan wannan ku yi ilimi na turanci bayan wannan ku samu ku ci riba da na zaman duniya ana kama ne president ya baki a zan mutuwa a ce ma dukkanin kasa-kasa riga a ɗarbitan alhali kuna yin kuna yin abubuwa wanda zai kawo ma kasan ci gaba Allah ya ba mu sa'a da yau abin da muke so mu ci hankali kuna ji a kowane lokaci president da republic da alaƙi so mamalo iya kiran ‘yan ƙasa duka balantana wayanmu malamai. Roƙon Allah, a masa farin kwanciyar hankali, mu haɗa kai wa'annan abu a muka same su shi ne yake sa gaban ƙasa. Wannan shi ne yake so a faɗi, kuma na gode ma halakulai na gode ma president biyu wa'adin zuwa sannan wanda na sani kuma ku samari kamar da aka ce wannan ba ka cikin wannan gidan ku ne ku zuba koyi ilimi wanda shi ne ke buɗa ilimi shi ne yake nema balantana kun samu kuma kuna ganin yayin kulatun suna yi wannan shi ne kiran da nake Allah ba ni shan lafiya Allah ya kawo mu duka lafiya da kuma lafiya mu tashi lafiya assalamu alaikum
yanzu insha Allah wa rahama da sai da shirya da addu'a waɗanda kuma sun samu ka ba magana ba suna da yawa su malaman mu da kuma waɗanda suke da jagorori al'umma dan in an fasuki sannan coordination dan an ce shi ne shugaba na al'umma ko ina tsammani ya ko da wanda zai tattauna da su matasan da kuma waɗanda ke halarwa wanda mata suna san faruwa nan suna cika wanda masallaci a da shahi fannin sensibilisation ta population ina tsammanin za su taimaka muku da su da director regional na education premier da adres su ma sun gabo da na abubuwa da za a ƙara jan hankalin al'umma a ƙarƙashin karatu na alƙur'ani mai sarki wannan shi ne wurin hanyar da daga yau da waɗannan matasa insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل اللهم صل على محمد وسلم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وثياب همومنا وهمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ربنا آمنا بلدنا نجاب اللهم ربنا آمنا بلدنا نجاو اللهم ربنا آمنا بلدنا نجاو وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين ربنا باعد بين رئيسنا عبد الرحمن موسى وبين الشيطان باعد بين عبد الرحمن موسى وبين الماكرين باعد بين عبد الرحمن موسى وبين الحاسدين باعد بينه وبين الفقر كما باعدت بين السماوات والأرض وكما باعدت بين المشرق والمغرب ربنا ارزق عبد الرحمن موسى برزقا حلالا طيبا ربنا بارك في حياته ربنا بارك في حياة أزواجه ربنا بارك في حياة أولاده ربنا بارك في